الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد والسلام عليكم ورحمة الله ci gaba da wanda littafi na riyadu salihin min kalami khairul mursalin wallafar a shekul allama bin zakariya yahya bin sharafin nawawi rahimahullah ta'ala a wancan sati mun tukake akan babul hafi ala lizdiyadi min alkhairi fi awakhir al-umr babu da yake magana akan kwadaitarwa game da yawaita aikata ayyukan alkhairi a ƙarshe ƙarshen rayuwa mai hadisi na ɗaya da na biyu za mu tashi hadisi na uku hadisin umu na aisha radiyallahu anha al-thalith an aisha ta radiyallahu anha qalat ma salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatan ba'da an nazalat alaihi إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول القرآن معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلت لي علامة علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة وفي رواية الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال أخبرني ربي أني سأرى ألامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه وقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي متفق عليه الخامس عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم باب في بيان كثرة طرق الخير قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه والآيات في الباب كثيرة وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة فنذكر طرفا منها الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل الإيمان بالله قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين الصانع أو تصنع أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه الصانع بالصاد المحملة هذا هو المشهور وروي ضائع بالمعجمة أيضا ضياء من فقر أو عيال أو نحو ذلك والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أهلكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونحي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم السلام بدم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفسد نعم خيرا حديثنا uku a cikin babul hafi ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-umr al-thalis an aisha radiyallahu anha qalat daga ummuna aisha Allah ya dada mata yarda ta fada cewa ma salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallama salatan da dai manzon Allah tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi bai yi salla wata salla ba ba'da an nazarat alaihi tun bayan da Allah ya saukan masa da wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath idan taimako da samun nasara ya zo maka daga gun Allah subhanahu wataala wal fath da kuma bude maka to tunda aka sauka masa da wannan ainihin sura to illa yaqulu fiha sai ya fada a cikin ta yana subhanaka allahumma ko kuma subhanaka rabbana sai ya tabbata a gare ka ya ubangijinmu wa bihamdika da yabo da godiya a gare ka Allahumma gafir li ya Allah ka gafarta min muttafaqun alaihi bukhari da muslim wa fi riwayatin fi sahihain ya zo a cikin wata riwaya daban a cikin bukhari da kuma muslim an ha daga dai ummuna aisha Allah ya dada mata yarda kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon rahama tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi yukthiru iya yawaitawa an yaqula ya fada fi ruku'ihi a ruku'insa wa sujudihi da sujudansa sai ringa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika sarki ya tabbata a gare ka ya ubangijinmu wa bihamdika da yabo da godiya a gare ka allahumma ighfir li ya allah ka gafarta min ya ta'awwalul qur'an ma'ana yana aiki da abin da aka umarce shi a cikin alqur'ani shine idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to fasabbih bihamdi rabbika ka yi godiya tare da godewa ubangijinka kenan a nan gurin ya ta'awwalul qur'an ma'ana iyayen iya fassara abin da ya fahimta na cewa idan ya ga budi na makka da jama'a suna shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a to akwai alaman cewa ya ma'aikin Allah ajalinka ne ke gab da ainihin tabbata marasa yake cewa ma'ana ya ta'awwalul qur'an ma'ana cewa yana aiki da abin da alqur'ani ya ambata masa a wannan sura ay ya amalu ma umira bihi yana aiki da abin da aka umarce shi da shi fil qur'ani a cikin alqur'ani fi kaulihi a cikin fadin Allah subhanahu wataala to idan kaga hakan to ga abinda zaka yawaita fasabbih kai ta tasbihi bihamdi rabbika tare da godewa ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa wa fi riwayatin aw ta riwaya li muslimin ta imamu muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon rahma tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi yukthiru an yaqul yana yawaita fadan qabla an yamut gabanin Allah ya karbi rayuwarsa gab da gab yana yawaita yin wannan addu'a subhanakallahumma sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji wa bihamdika da yabo da godiya a gare ka astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilai kuma ina tuba zuwa gare ka qalat aisha shi aisha take fada take cewa qultu dace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma hadhihi alkalimat waɗannan kalmomi kuma allaci araka wanda nake ganinka ahdathaha kwanan nan ka fare su kana yawan yin su taquluha kana yawan fadar su me ke faruwa ne ya ma'aikin Allah da waɗannan kalmomi baka cika faɗinsu ba amma kwanan nan naga kana yawaita maimaita su subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka kare sai ce ju'ilat li alama an nuna mini alama ne fi ummati a cikin al'ummata idza ra'aituha da zaran naga irin wannan alamar to qultuha sai irin ga faɗin wannan ainihin addu'a kun ga wannan duka manzo Allah iya nuna alaman cewa zai yi bankwana da wannan duniya Allah zai karɓi rayuwar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine idza jaa nasrullah idan taimakon Allah ya zo maka wal fath kuma da ainihin budin makka ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imamu muslim kuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance annabin rahma tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi yukthiru min qawli yana yawan fadan wannan magana wannan ainihin ambato ko wannan zikiri subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da yabo da godiya nasa wa wa astaghfirullah ina neman gafarar Allah wa atubu ilaihi ina tuba zuwa gare shi qalat take ce masa ummuna aisha qultu nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah araka an tukthira min qawli subhanallah naga kwanan nan kana yawaita fadan subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da yabo a gare shi astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilaihi ina neman tuba zuwa gare ka faƙara sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mata, Akbara ne rabbi, Ubangiji na ne, ya sanar da ni, ya labarta mini cewa an nisa ara alama, lalle tabbas zan ga wata alama fi ummaci a cikin al'ummata. Fa'iza ra'aituwa duk a yayin da na ga wannan alamar, to, aksartu min ƙauli subhanallah, na yawaita faɗin subhanallah ya tabbata ga Allah, wa bihamdihi da yabo da godiya a gare shi astaghfirullah ina neman gafarar Allah wa atubu ilayhi kuma ina tuba zuwa gare shi to fa qad ra'aytuha haqiqa naga alamar shine Allah ya ce idza jaa nasrullah duk a yayin da taimakon Allah ya zo maka wal fath da bude maka da a garin maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne da wasu ƴan tsurarin mutane sallar ma sai an koyi ake yin ta ana nan ana nan har manzon Allah ya hijira ya kuba garin Madina mutane suka ringa shiga addinin Allah har Allah ya kaddara makkan da manya-manyan kafirin da suke cutar da manzon Allah sai gashi yawa yawan su musulunta wasu kuma Allah ya karɓi rayuwarsu sai gashi manzon Allah ya zo gumakan da suke cikin ɗakin Ka'aba kusan adadin kwanukan shekaru an ringa fitar da su daga ɗakin Ka'aba manzon Allah da sandarsa yana kashe su yana bige su ana iya cewa ja alhaq wa zahaq albatil gaskiya ta zo ƙarya ta tafi to daga kaga irin wannan manzon Allah to ka sani cewa ajalinka ne yake gab duk a yayin dama kuma da duniya nasara ta zo ana jin daɗi sai kuma a lokacin ne Allah zai karɓi rayuwa to wannan ka dauke ta a rayuwarka haka ne duk a yayin da kake ganin cewa ga wasu ababe sun tabbatu a gare kana ganin cewa kamar za a zauna a lokacin da abin ya da huci ne za a yi to kuma sai Allah ya karɓi rayuwar dan adam wannan sunnar duniya ce shine idza jaa nasrullahi a yayin da taimakon Allah subhanahu wata'ala ya zo maka wal fathu da bude maka shine malam anan sai tafsirin wal fathu anan shine fathu makka shine bude garin makka wa ra'aitan nas kaga mutane yadkhuluna suna shiga fi dinillahi a cikin addinin Allah ma'ana addinin musulunci afwajan jama'a jama'a jama'a jama'a tawaga tawaga to a lokacin nan babu abin da ya maka saura ya ma'aikin Allah kenan ajalinka ya kusanto a lokacin kawai babu abin da zaka yi shine alizdiyadu min alkhairi fi awakhir al-umr shine shahid din fasabbih kai ta tasbihi bihamdi rabbika tare da godiya ubangijinka wastaghfirhu kuma ka riga neman gafarar Allah innahu kana tawwaba lalle Allah ya kasance mai yawan karban tuba ne to idan har aka ga manzo Allah alhali bai saba wa Allah kuma dama Allah ya yafe masa amma ya yawaita irin waɗannan addu'o'i domin babu aula mu ne ake nufi da waɗannan ainihin alkhairi. Arrabe hadithi na hudu an Anas radiyallahu anhu qala an samu daga Anas dan Malik Allah ya dada masa yarda yace inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya taba alwahya ya bibi wahayinsa ala rasulillah ga manzansa tsira da amincin Allah su daɗa yaituwa a gare shi, ƙubai da wafatihi gab da lokacin da Allah zai karɓi rayuwa annabinsa. Hatta tuwufiya har Allah ya karɓi rayuwar manzan Allah akthar ma kanar wahayi sama da lokacin da wahayi yake sauka a baya ya yawaita kusan gab da raso manzan Allah. Nan shine akthar ma kanar wahayi shine lokacin da ya fi yawaituwan saukan wahayi zuwa ga manzan Allah. A farkon musulunci akwai lokacin da ma Allah ya fara saukowar manzon Allah da Alƙur'ani shi aka tsaida har ma kafiran maka suke izgili ga manzon Allah cewa ba ma ganin cewa shedarin da yake zama ka tane ya riga ya barka ko to anan ne kuma Allah sai ya sake bibiyo da wahayinsa fadin sa wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وهي يجي قبل ذوى amma kusan wafatin manzon Allah kusan da Allah zai karɓi rayuwar manzon Allah saboda Allah yana so ya cika addininsa to a lokacin da mala'ika Jibril alaihi salam ya ringa yawan zawwa yana kawo manzon Allah wa'ayi ya koma ya kawo ya koma domin a cika addinin nan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan domin addini Allah bai karɓi rayuwar annabinsa ba sai da komai ya cika duk abin da ake bukata na addini manzo Allah Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da ya bayyana wannan abu shine hatta tuwfiya har Allah ya karɓi rayuwar annabinsa akthar ma kana alwahyi wahyi ya yawaitu sauka a daidai gab da wafatin manzon Allah al-khamis hadisi na biyar an Jabir radiyallahu anhu qala an samu daga Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya dada masa yarda ya fada qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabur rahma tsira da amincin Allah su karata bata a gare shi ya fada yub'athu kullu 'abdin za a tayar da kowane mutum alama mata alaihi akan abin da ya mutu akan sa malamai suka ce hali guda biyu ne hali na farko wanda babu wani tantama akan sa shine duk abin da mutum yake aikatawa Allah ya karɓi rayuwar shi a lokacin to gobe kiyawa za ka tashi kana wannan abu in kana la ilaha illallah za a taraka akanta in kana subhanallah za a tara ka akanta in ka mutu akan jihadi za a tashi za a tayar da kai akan sau na masu jihadi to haka kuma idan mutu ya mutu a layi na bangaren iya saba wa Allah ka yi shaye-shaye za ka tashi bigegge gobe kiyama ka yi zina za ka tashi mazinaci gobe kiyama ga kanan alamar ka mazinaci ne ya yi zina ƙarshen a nan ne Allah ka rayuwa to wannan ba abu na farko ke abu na farko shine mutum iya aikin abinda kake aikatawa a lokacin Allah ka rayuwa ga shi zaka tashi wasu kashe kai ba wai wannan ake nufi ba a kaddara ma baka yi laifin baka mutu to wannan laifin in baka tuba gobe kiyama akan shi za ta lata in mutum makaɗi ne zai zo da kalambunsa da gangarsa a rataye a jikinsa zai zo gaban Allah yau yau malamai suka faɗa in mutum ne mai molo ne duk abin da kake aikatawa ƙarshen rayuwarka to shi za Allah zai tayar da kai subhanallah wannan duka iya nuna mana me mutum ya bar duk abin da yake da alaka da sabon Allah ya tarkata ya watsa a baya dama ba alkhairi bane ba ko ba kayan jin dadi bane ba ya kama mai abinda zai zamanto masa shine alkhairi a bayan mutuwarsa shine yub'athu kullu abdin za a tare da dukkan wani bawa alama mata alaihi akan abinda ya mutu akan sa wannan iya daidai da fadin manzala sallama al-a'malu bil khawatim ayyuka ana kidan yasu da mai mutun ya cika abin da ka mutu a kansa to da shi ne ma agon Allah ake lissafi a kai babun babi ne fi bayani kathrati turqil khairi babi ne da yake magana akan yawaita hanyoyin aikata alkhairi iya da alaka da babin da ke bayansa yawaita aikata ayyukan alkhairi dama ce in an samu a dama qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma taf'alu min khairin abinda kuka aikata na alkhairi ko mun kankanansa to fa inna allaha bihi alim lalle Allah iya sanar da shi shi yasa manzo Allah yake cewa idan mutum yayi sadaka ko mun kankan wata Allah yana karban wannan sadaka da daman sa ya ringa tattalin ta irin yanda ɗayan ku yake tattalin da kushin sa dan dokin sa har dokin ya girma to haka Allah yake tattalin wannan sadaka ta haka har ta kai girman dutse da za a nuna maka ita gobe kiyama a ce wannan dan alkhairin kadan da kai shine ya zama haka za ka yi mamaki abinda ake so ka yi dan Allah kuma ka halarto da girman Allah a yayin kuma kada ka yi cutarwa ko kuma ƙwarƙwara a cikin abin da kake aikatawa na aikin alkhairi wa qala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar wa ma taf'alu min khairin abinda kuka aikata na alkhairi ko mun kankanan sa to ya alamullah Allah yana sana akan sa ma'ana Allah ba zai tozartar da ladan wanda ya aikata kyakkyawa aiki ba wa qala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na alkhairi to ya rahu zai ganshi a cikin mizanin ayyukansa kuma kiyama Allah baya toye mutum komai na aikin alkhairi da ka aikata wa qala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar man amila salihan duk wanda ya aikata aiki nagari to fali nafsihi kansa ne ma shi ne fali nafsihi kansa yayi wa ba wai Allah ya taimakawa ba ba wani ya taimaka ba a'a saboda ya samu abin da zai taimaka masa ne a zaman kabarinsa saboda ya samu abin da zai ce baka masa a wajen amsa tambayoyi a yayin da za a mai tambayoyi a kabarinsa saboda ya samu aminci yayin tsayawa gaban Allah ya amsa tambayoyin da za a mishi yayin tsayawa gaban Allah wal ayatu fil fil babi kathira ayoyi a cikin wannan babi ma da yace da yawa ne babu bukatar sai an kawo su waɗannan kaɗai sun isa wa ammal ahadith amma kaga hadisai da suka zo a wannan babi yace su ma fa kathiratun jiddan hadisai ne masu tsarin yawa sosai wa hiya ghairu munhasira yace kai ba za a iya takaita su ma hadisan da suka zo daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bayani akan kathratu turuqil khairi yawaita aikata ayyukan alkhairi yace amma fa nadhkuru tarafan min hadha mu ambaci wani dan gefe wani ɗan ɓangare daga cikin waɗannan hadisai. Hadisi na farko al'awwal na farko a wannan babi da malam zai kawo shi an abi zarrin an samu daga baban zar jundubin junada jundubin junada asalin sunan abi zarrin al-gifari shine jundub dan junada shine asalin sunansa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya dada masa yarda kada yake cewa qultu ya rasulullah nace ya ba aikin Allah ayyul a'mali afdal wasu ayyuka ne mafifita a gun Allah wasu ayyuka ne Allah ya fi so bawa ya tsayu a kansu kada sai manzon Allah ya ce al-imanu billah shine yin imani da Allah gaskata Allah gaskata alkawari na Allah abu na farko kenan sannan abu na biyu wal jihadu fi sabilihi da kuma yin jihadi abu sa tafarki na addinin Allah kokari da jajircewa akan daukaka addinin Allah kultu sai nace ayyur riqabi afdal wani wata irin yantarwa ce ta zama to mafificiya ma'ana wani yantar da bawa ne yafi domin ar-riqab shine bayi da suke karkashin wasu bayin Allah wanda ba su da kansu to ka sayi mutum ka ce ka je ka zama dadan Allah dan addinin Allah iya daga cikin manya-manyan abin da Allah yake so bawa ya so akai to sai wannan bawan Allah yake tambaye cewa ayyur riqab wani irin ‘yantarwa ne daga cikin bayi mafifici, kada shi manzala ce, an fasuha inda aliha, wanda ta fi tsadanta a wajen ahalinta, shi ne wanda ta fi ƙima, mutum ne yana bauta a wani guri, iya da dangi wanda suka zamanto suna son su ga ‘yancinsa, ko kuma a'a, su mutanen da suke bautar da shi iya da ƙima a gunsu saboda ko makarancin alkur'ani ne, ko mutumin kirki ne, ko mai amana ne, ko mutum ne mai yawan san ayyukan alkhairi to ka ‘yantar da irin wannan bawan ya fi bawan da ya zama to bai da kima a gurin wanda suka mallake shi shi ne an fasuha inda ahaliha wanda ya fi kima a gun ahalinsa wa aktharuha samanan kuma ya fi kuɗi dama bawa idan ya fi kuɗi to ya fi zamantowa mafi kima da tsada idan za ga wani bawan mai amana ne mai gaskiya ne mai imani ne to sai ka ga masu mallakarsa ba sa son su rabu da shi to a irin wannan sai a zo a ce to muna so ku saya mana wani to kaga sai inda karfin su ya kare wajen sanya mai kuɗi to ka yantar da irin waɗannan bayin shine abin da Allah yake so qultu sai nace fa in lam af'al idan ba samu daman hakan ba ya ma'aikin Allah kala sai manzo Allah ce tu'inu sani'an ka taimaka wa mai karamin karhi ka taimaka wa mabukaci au tasna'u li akhraq ko kuma ka taimaka wanda ya zamanto bami ne ma'ana wanda bai iya wani aiki ba mutum ya zo zai wani aiki amma ya zo aka ba aikin ya kasa amma kai ka iya aikin ka zo ka kama masa ka taimaka masa to shi ma wannan iya daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi qultu sai nace ya rasulullahi ya ma aikin Allah ara'aita in da'uftu ba ni labari idan ne rauni ala an ba'd al-amal akan sashen waɗannan ayyuka qala sai manzo Allah ce ta kuffu sharraka alin nasi ka kame sharrinka game da barin mutane kada ka zage su kada ka ci mutuncinsu kada ka wulakantar da su kada ka yi gulmansu kada ka yi annimancinsu to fa inna ha sadaqatun minka ala nafsika wannan kadai shi ma sadaka ce a gare ka akan kanka shi sa ashe ɗan uwa musulmi bakin ka ma ka kame shi kada ka ringa yin mutidai ka ringa yi da mutane ko kana zagin su ko kana ci mutuncin su to wannan shi ma babban alkhairi ne da zaka tsira a gaban Allah ko ba komai ba ba za ka je gaban Allah ba a ɗauki ayyukanka sallanka azuminka zakanka ayyukan ibadanka a biya mutane muttafaqun alaihi bukhari da muslim lafazi na as-sani'u bisadil muhmala wannan sadi'in ba adda ni'u bane ba as-sani'u malaci hadha huwa al-mashhur wannan shiri yafi shahara wa ruya da'ian an rawaito a wata ruwayar yazo da da'ian bil mu'jama wannan kuma ainihin da sadun ana mata da kuma da'ian ai za da ya in ma'abucin taudarci min fakarin na talauci aw iyalin ko kuma ma'abucin iyali aw nahwi zalika ko abin da ya kama da wannan wal akhraq kuma kalmata al akhraq da maza lake cewa tasna'u li akhraq ka taimaka wa bami ko wanda ya zama to bai iya wani aiki ba kai ka kama masa ka iya gurgu ne ko makaho ne ko wani abu ne ko iya da hannun da idanun da komai amma aiki yake so amma ya kasa yi kai kuma ka iya shine allazi la yutqinu ma yuhawilu fi'lahu shine wanda bai iya kyautata abin da yake yunkurin aikatawa ba ka kama masa shi ma na iya daga cikin ayyukan alkhairi athani hadisi na biyu an abi dharrin aida an samu daga abi dhar shi dai jundub bin junada din shi ya kara wato wannan hadisin dadi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon rahama tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi yace yusbihu ala kulli sulama yana wayan gari ga kowace gaba as-sulama shine ainihin gabobi na dan adam kamar yadda malai tafsiri yayi ta'arifi shine al-mafsid to kowace gaba dan adam yana da gaba kusan 360 kamar yadda hadisi za su zo a nan gaba kamar yadda hadisai za su zo a nan gaba to kowace gaba da ɗan adam yake da ita to tana wayan gari akwai wata sadaka da ya kamata a ci kayuwa kowace gaba shi ne min ahadikun sadaka to daga cikin wannan abubuwan kowanne za ka iya yin daidai gwargwadonka fa kullu tasbihatin sadaka duk ka ce subhanallah ya sadaka ka yi sadaka kenan idan ka gani sai mutum iya 360 kaga yayi adadin mi yayi adadin yantar da gabobin sa a kowane ne eh kina kullu sulama kullu sulama alaihi sadaqa min ahlikum sadaqa kullu sulama minan nasi kullu sula yusbihu ala kulli sulama min ahlikum sadaqa ana wayan gari kowace gaba ta ɗaya daga cikin ku to tana da wata sadaka da ya kamata a ce ta gabatar fa kullu tasbihatin sadaqa dukkan cewa subhanallahi sadaqatun sadaqa ne wa kullu tahamidatin sadaqa dukkan kalma kace alhamdulillah shi ba sadaqa ne wa kullu tahalilatin sadaqa kace la ilaha illallah shi ma sadaqa ne wa kullu takbiratin sadaqa kace allahu akbar shi ma sadaqa ne wa amrun bil ma'rufi umarni kyakkyawa sadaqatun sadaqa ne mutun ne ka umarce shi da yayi wani abu kyakkyawa da shari'a ta yarda shi ka dora shi akan wata hanya ta alqur'ani ko hanya ta ambaton Allah ko hanya ta zuwa makaranta ko hanya ta dora shi akan wani abu da ya manta wanda ibada ne ko wajibi ne akan sa to dukkan wannan in kai shi ba sadaka ne wa nahyun anil munkar hani da game da barin mummuna sadaqatu shi ma sadaka ne sai manzo Allah ce wa yujzi'u sannan kuma ya isa wa mutum game da waɗannan ababen in bai samu dama ba min zalika shine raka'ata ne raka'a guda biyu yarka'uhuma da mutum zai yi su mina duha a ainihin na daga sallar hansi sallar hansi ita ce daga fitowar rana gurgurdan minti 15 har zuwa lokacin da rana za ta zo tsakiyar sama to duka wannan shi ma kaga wannan yake nuna mu cewa ashe salatu duha sallah ce mai girma mai alkhairi mai albarka sabanin cewa sallah ce ta tsofaffi wannan babu dalili babu tushe duk wannan sallah ce ta masu neman aljanna sai ma da ce as-sulama abinda ake nufi da as-sulama bidan misin sin innan ana yi mata ainihin damma al-muhmala ba ta da komai as-sulama wa takhfifil lam lam inna kuma ana ainihin yi mata ainihin ana takhfifin ta bana ba a mata shadda ba a ce as-sulama wa fatihil mim mim kuma mata fata as-sulama yace shine al-mafsil shine ainihin gabobi sune gabobi diba da yanayin lokacin da mu zamu ƙara wannan hadisin na gaba da yake gaban mu as-salif عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم الرابع عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أم أم أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونحي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الدثور بالثاء المثلثة الأموال واحد واحدها دثر wannan hadisi na uku mariki cewa anhu daga gare shi dai shi mai ruwayan ta baya shine ainihin jundub bin junada sai yake cewa qala yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi rahma tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi ya ce uridat alayya a'malu ummati an bujuro mini game da ayyukan al'ummata ma'ana Allah ya gwada wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ayyukan da bayi daga cikin al'umman manzan Allah suke aikatawa hasanuha kyakkyawan ayyukansu wasayyi'uha da kuma miyagun ayyukan da suke aikatawa ma'ana al'umman manzan Allah akwai kyawawan ayyuka da suke aikatawa sai Allah ya gwada wa manzan Allah cewa ga irin abu kaza da abu kaza kyawawa wa sayyi'uwa Allah kuma ya gwada wa manzan Allah miyagun ayyukan da wasu daga cikin al'umman manzan Allah suke aikatawa sai ce fa wajadtu sai na samu fi mahasini a'maliha a cikin kyawawan ayyukan al'umma ta al'adha yumatu an tariq shine wani abu na cutarwa da mutum zai kau da shi a bisa hanyar mutane sawa'un kwalba ce ƙaya ce dutse ne wata itaciya ce akan titi wani rami ne mutum ya kawar da shi ya daidaita don jama'a su ji daɗin wucewa to iya daga cikin kyawawan ayyukan da Allah ya gwada wa al'umma manzon Allah ya gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi akan sa abu manta akwai hadisin da ba za ka cewa laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin kanat qata'aha min dhahr at-tariq naga wani bawan Allah yana ni'imtuwa a cikin aljanna inji manzon Allah saboda wata kaya da ya kawar da ita tana cutar da mutane a bisa hanya Allah ya ce wa mala'iku ku shida wannan bawan Allah duk abin da zai aikata a nan gaba na yafi masa shi bai ma sani ba wa wajadtu fi masawi'i a'maliha sannan na samu a cikin miyagun ayyukan al'umma ta da suke aikatawa annukha'ata shine majina ko kaki takunu fil masjidi da za a yi a cikin masallaci kuma la tudfanu ba abin ne ba to iya daga cikin mugun aikin da na gani mutum in yayi gobe kiyama Allah zai kama shi da laifi shi yasa dama kazanta ne yin tuhi a cikin masallaci ko abin da ya kama da wannan yanzu muna iya dai alhamdulillah babu irin wannan a yanzu a da dai da zaka ga akwai irin wani abu na da ake kawo ni koko a kawo a masallaci a aji ana ta kaki ana kaza to dai yanzu na Allah da ya kawo sauki na wannan ainihin jarabawa hadisi na gaba ar-rabi hadisi na hudu anhu daga gare shi dai shi ma dai wannan kwarewa ce ta malam din ya tattaro hadisai na wannan bawon Allah da suke da alaka da wannan yace anna nasan qalu wasu bayin Allah suka ce wa manzon Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah zahaba ahlud duthuri ma'abuta dukiya sun tafi bil ujuri da ladaddaki ma'ana Allah wanda Allah ba su kudi sun tafi da dukkan lada ya ma'aikin Allah talakawa da suka ƙara gun manzon Allah yace waɗannan masu kuɗi ya ma'aikin Allah yusalluna kama nusalli suna sallah irin yanda muke yin sallah wa yasumuna kama nasum suna yin azumi kamar yanda muke yin azumi kaga wannan masu kuɗin da kenan wa yatasaddaquna kuma suna yin sadaka bi fuduli amwalihim darara ta dukiya zai doki kaza ya bada bai ma san ya doka ba saboda wani abu ne na rara a cikin dukiyarsa kada sai manzon Allah ya ce musu awalaisa shin ba ku sani ba cewa qad ja'ala Allahu haqiqa Allah ya sanya mu kuma talakawa la kuma a gare ku ma ma tasaddaquna bi abinda za ku yi sadaka da shi ko da ba ku da kuɗin sai manzo Allah ce inna bi kulli tasbihatin sadaqa dukkan subhanallahi idan ka faɗa to kamar ka ɗauki kuɗi ne ka taimaka wani ladan da za a baka wa kulli takbiratin sadaqa duk ayan da kace Allahu akbar to baka da abin da zaka bada to za baka ladan wanda ya ba wanda ya bada sadaka ko yace baka wa kullu tahmidatin sadaka kace alhamdulillah shi ma sadaka ne wa kullu tahlitin sadaka duk in kace la ilaha illallah irin yadda mai kudi zai dauki kudi ya bada to kai ba Allah zai dauki irin wannan lada ya baka wa amrun bil ma'ruf sadaka umarni da kyakkyawa shi ma sadaka ne wa nahyun an munkarin sadaka hani game da barin mummuna ka hana wasu bayan Allah aikata miyagun ayyuka shi ma sadaka ne wa fi bud'i ahadikum sadaka kai saduwar ɗayanku tare da iyalinsa saduwar ɗayanku game da iyalinsa sadakatun shi ma sadaka ne qalu suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah aya a ce ahaduna shahawatahu yanzu ɗayanmu ya je ya biya bukatarsa ya biya sha'awarsa ga iyalinsa wa yakunu lahu fiha ajr kuma a bashi lada akan haka qala shi manzo Allah yace musu ara'aytum kubani labari law wada'aha fi haram da mutun zai je yayi zina yaje ya biya bukatarsa ta hanyar haramun akana alaihi wizr shin iya da zunubi ko ba da? ai kaga ba sai an faɗa ba suka ce eh iya da zunubi ya bakin Allah to manzo ta fa kazalika haka nan kuma idza wada'aha fi fil halal duk ayayin da mutun ya sanya sha'awarsa ta hanyar halal to kana lahu ajrun lalle iya da lada a gun Allah rawahu muslim imam muslim da wani hadisi lafazi na ad-dufur ma'abuta dukiya bisa'i musallasa bisa'il musallasa wannan ad-dufur cace mai diya uku sai ce wahiduha in aka dauki kalma daya wannan jami'i ne dasrun shine dukiya kenan shine dasr shine ainihin dukiya guda ad-dufur ma'abuta dukiya khaira insha Allah sai mu shiga littafi na al-muqaddimatu al-izziyah muna cikin albabu salis fi zakati mun yi wani bangare a ciki na bangaren wannan babi za mu tashi faslun fi zakatin na'am fi zakatin na'ami na'am makaranta wahiyar ibulu wal bakaru wal ghanamu معلوفة أو سائمة عاملة أو مهملة ولا تجب في غيرها من الخيل والبغال والحمير والرقيق ولا في المتولد من الذباء والغنم وشروط وجوبها أن تكون نسابا كاملا ملكا كاملا عولا كاملا مع مجيء السائي إن كان أما الإبل ففي كل خمس شاة جذع وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية من الدعن إن كان في البلد الدعن والمعز سواء أو الدعن أغلب أما إذا كان المعز أغلب فالشاة منه إلى تسع فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربعة عشر فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياع إلى تسعة عشر فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياح إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثانية فإن لم تكن له فابن لبون وهو ما دخل في السنة الثالثة وخيرا مالك سوى فصل فصل في زكاة النعم faslin da yake magana akan zakar dabbobi na ni'ima bahimatul an'am kenan sai malaki cewa wahiyal iblu in an ce in an ce dabbobi na ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi wa ainihin wannan al'umma ma da ce sune al-iblu raqumma wal baqaru da shanu wal ghanamu da kuma tumaki da awaki in an ce al-ghanam to yana gaskatuwa ne akan tumaki da awaki sai ce ma'alufa daidai ne wannan dabobin ciyawa kake ba su ka killace su agu kana ba su ciyawa ausa ima ko kuma a'a sakin su ake a dokar daji su je su yi kiwo wannan sabani ne na malamai mazhabi na imam malik su da ganin cewa za a bada zakka ko da dabba kana ka mata ciyawa za ka bada zakka amma zancen da malamai suka farin jayarwa a sauran wasu mazhabobi cewa idan dabbar ya zamanto yawa yawan kiwonta ko kuma kai ne kake kawo ciyawa ka bata to zance mafi inganci a gun malamai babu zakka a kanta sai dai idan ka dauke su a matsayin kayan kasuwanci to duk a yayin da ka saida za a lissafa su akan urudu tijara kayan kasuwanci amma dabba da ake bata abinci kai kake dokan nauyin ta to wannan kansa wani yawuni ne wanda idan za a lissafa babu huta a cikin sa to amma anan ma da ce ma'alufa daidai ne ana kawo ta ciyawa ausa iba ko wanda ake saka ta da ta yi kiwo duka yace akwai zakka akai yace amila shin aiki ake da ita kamar irin maraki ne da ake aiki da shira ko maraku ne da ake aikin amalanke da su to ana aiki da su au muhammala ko kuma a'a an sake su ne suna kiwo ba tare da ana aiki da su ba yace dukkan su akwai zakka akai sai yace wala tajibu fi ghairiha zakka ba ta zama wajibi ga waɗanda ba waɗannan dabobin ba shi yasa idan kana da tarin barewa ta kai cikin da magarin babu zaka a kansu idan kana da tarin bangaren abin da ya shahi a wasu daga cikin irin namun daji ko ko mu dauki ainihin irin irin abin da ya shahi dawoyin su ko kuma agwagwa ko kaji in sun kai cikin da magarin babu zaka a kansu sai dai idan ka saida su ka dauke su a matsayin kayan kasuwanci to a yayin da kasai da kuma za a lissahi ne shekara bangaren abin da shafi urdu tijara amma ba za a bike su a matsayin cewa akwai zakka akan kaji ba ko awaki ko ko ko ko ko bangaren abin shafi agwagwa ko abin da ya kamata wannan sai ce wala ta jibu fi ghairiha zakka ba ta zama wajibi akan abin da ba waɗannan abubuwa ba min alkhairi ne daga dawakai dawakai babu zakka akan su wal bighali haka kuma alfadari muka ce shine wani dabba da take da wanda ake barbara tsakanin doki ne da ainihin jaki za a gashi shi bai kai doki girma ba ko ya tsara jaki to shi ma babu zakka a kansa wal hamiri babu zakka akan jakuna ko mun yawan su war raqiqi haka bayi da kake da su mutane mallakanka su ma babu zakka a kansu yace wala fil mutawallid min adh-dhiba'i wal ghanami haka nan ko babu zakka cikin abin da aka haifa na daga barbara tsakankanin bareyi da kuma awaki zaka ga akwai gunda za ka gani akuya ɗan bunsuru saboda kusancin sa da barewa sai ga yayi wa barewa barbara sai a samu su ƴaƴa ga su ba awaki ba su ba bareyi ba to wannan ƴaƴan in su kai nawa su ba zaka a kansu ko kuma a'a namijin barewan ya je ya sadu da da akuya shi ma aka samu ƴaƴan suka yi kama da barewa kuma suka yi kama da akuya to ma da yace su ma wannan babu zakka a kansu a zance tabbatacce domin su anan gudun su shiga shubha kenan sannan ma da ce wa shurutu wujubiha sharadin wajibtuwar zakka shine an takuna nisaban kamilan ya zamanto wannan abin da zaka bada zakka ya zamanto ya cika nisabi cikakke da za a ce ana buƙatar akuya arba'in ka huda zakka sai zama to akuyanka arba'in da abad ɗaya ce babu zakka a kanka sai ya zama to nisaban kamilan nisabi ya cika cif cif milkan kamilan kuma ya zama to mallakan ka ne cikakke ina ka ce wannan akuya ɗaya ba ta ka bace guda arba'in ne amma ɗayan na ɗanka ne ɗayan na matarka ne shi ma zakka ba ta hau kanka ba sai an samu mai milkan kamilan mallaka cikakkiya ta ka ce haulan kamilan kuma sai shekara ta kewayo amma wannan ana nufi ne ba amfanin gona ba shi amfanin gona wa atu haqqahu yawma hasadihi kana girbewa to a lokacin zaka bada zakka amma awaki da tumaki da shanu da raƙuma to sai shekara ta kewayo cikakkiya za a bada zakkar su malishi ma'amaji isa'i in kana tare da zawwar mai karban zakka in akwai in babu kuma kautawa kanka domin zamanin da zaka ga akwai manyan malamai da ake turawa su je gari da sunan hukuma su tattara zakka su kawo a taimakawa addini da ita to in akwai masu irin karban zakkan nan shikenan sai a amfani da su in ko babu su kai kuma mai dukiya sai ka ji tsoron Allah ka hudda haƙƙin Allah ka ba kuma mabukata da Allah ya ce a ba a ba wani za gani da yawa yawa daga cikin malamai a yanzu sai ga mutum akwai ƙauyen da yake zuwa in ya je akuya uku ko hudu ko biyar ko bakwai a ɗarmihe sai a hudo wannan suna ta zalunta 'yan ƙauye za mu zo mu gani daga yaya ne ake bada zakkan ainihin waɗannan ababa ma da ce ammal ibil amma kaga shi raƙumi fa fi kulli khamsi shatun duk a yayin da raƙumi ya kai guda biyar to a lokacin da ake fara hudda masa zakka amma ba raƙumi ake bada ba akuya ake bada ko tinkiya raƙumi ɗaya babu zakka a kansa biyu babu zakka a kansa uku babu zakka a kansa hudu babu zakka a kansa sai ya kai guda biyar kuma idan za a bada akuya ana bada jaza'atun tutturna ake ce wata a Hausa tutturna ake badawa sai ce wace ce tutturna wahiya ma awfat sanatan shine akuya da ta kai shekara guda ko ko tinkiye da ta kai shekara guda ita ake badawa wa dakhalat fi thaniya ta shiga shekara ta biyu to idan raƙumi kai guda biyar abinda ake bada kenan min adh-dha'ni na daga akuyoyi in an ce adh-dha'an yana gaskatuwa ne akan tumaki da raguna in kana fil baladi da'anu idan ya zama to a garin awaki tumaki ne suka fi kima su suka yawa wal ma'azu ko kuma in kana fil baladi ad-da'an wal ma'azu sawa idan ya zama to a garin da awaki da tumaki duka ɗaya ne to sai ka dauki akuya ka ba tumki ya gaba da aw ad-da'anu aglab ko kuma a'a tumakin suka fi rijaye a garin sai ka bada ainihin tinkiyar amma idza kana al ma'azu aglab idan ya zama to a garin awaki suka fi zamantowa ba fi rijaye su ne suka yawa to fashatu suka bada akuya minhu daga wannan raƙumi biyar da ya kai na na daga cikin raƙumanka to ko babu zakka a kanka in ya kai shidda babu zakka ɗaya za ka bada ne bakwai ma dai akuya ɗaya ce ko tunkiya ɗaya takwas akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya tara ma akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya shi ne ma ce ila tis'in har tara duka dai akuya za ka bada ko tunkiya guda fa'iza balagat ashirin idan raƙumanka ya kai guda goma to fa fiha shatani a nan kuma sai ka bada akuya biyu ko tinkiya biyu ila arba'ata ashara har zuwa raƙumin kai kai 14 duka dai akuya biyu zaka bada ko tinkiya biyu fa idza balagat khamsata ashara idan raƙumin ka ya kai guda 15 to a lokacin da fa fiha thalathu shiyahi sai ka bada akuya uku ko tinkiya uku ila 19 har raƙumin kai kai 19 duka dai zaka bada akuya uku ko tinkiya uku fa'iza balagat 20 idan raƙumin ka ya kai guda 20 har yanzu ne ba har ɗaukar raƙuma ba kai ba ga rahama ta Allah raƙumi 20 ma ana ba da mi ana ba da akuya shine idan ya kai 20 fa fiha arba'u shiyahin anan ma zaka ba da awaki hudu ko tinkiya hudu ila 24 har zuwa raƙumin ka ya kai 24 akuya hudu zaka ba da ko tinkiya hudu fa iza balagat 5 to idan raƙumin ka ya kai 25 ya kai ashirin da biyar ila hamsin wa talatina kai har raƙuminka ya kai talatin da biyar to za ka fafiha a nan sai ka ba da bintu makhalin diyar mai naƙuda diyar mai naƙuda ita ce an haife ta ba ana raƙuma ce taguwa ce ta haihu etta ta tashi hatta kai uwarta ta ɗauki juna biyu mun gane ko? kenan kaga ita ta yi amma kai kusan aimi a yayi ta ko to ita ce ake cewa bintu makhadin diyar mai nakuda ma'ana diyar wanda ta zato a sotari uwarta ta kai ta dauki cikin wata to sai ma da yi maka ta'rifin ta ma wace ce bintu makhad sai ce wahiyar lati dakhalat fi sanati thaniya ita ce yar karamar dan karamar raƙumi yar karamar raƙumar da ta shiga shekara ta biyu ita aka ce ma ainihin bintu makhad fa in lam takun idan kuma aka zo aka diba a cikin garken naka babu bintu makhad iyar mai nakuda wanda an haife ta gata ana da alaman akwai kwanan a mata kane to malace sai a koma fabun labuni sai a koma dan mai shayar da nono dan mai shayar da nono kuma shi kuma domin ka san a bangaren bangaren dabobi mace ta yi kima akan namiji to tunda babu diya wanda gata nan har an kai za a mata kane to shikenan sai a koma kuma sai a nemi namiji wanda har an masa kane mun gane ko kenan namijin da har masa kane to kuma kaga ai ya hita shekaru kenan shi ma da ita ta'rifu sai ce wa huwa ma dakhala fi sanati thalitha shine dan raqumin da ya kai shekara uku sai a bada shi a matsayin ainihin raqumi idan ya kai 25 har zuwa 35 kenan daga ya kai 25 da 6 da 7 da 8 duka da za a bada mai wannan bintu makhad innan ko kuma a bada mai ibnu labuni innan har ya kai goma sha ya kai ya kai talatin da biyar nan ne muka tsaya ko to kare za mu yi mutaba da cewa fasulun fasali fi zakatin na'ami ko ni'am na daga ainihin zakar dabobin ni'ima wahiyar ibilu ma da ce shi ne raƙumma wal baƙaru da shanu wal ganamu da tumaki da awaki ma'alufa sawa'un ana ba su ciyawa ausa ima ko kuma a'a suna ana sakin su je su yi kiwo da kansu ne amilatan shin masu aiki ne ana aiki da su ne abu muhammala ko kuma an sake su ba a aiki da su wala tajibu fi ghairiha ma da ce zakka ba ta zama wajibi fi ghairiha a cikin waɗanda ba waɗannan ba in ba raƙumi ba da shanu da raƙumma da awaki da tumaki to duk wani abu da ka sani babu zakka a kansa masu tattabaru in sun kai miliyan guda tattabarun ka ba za ka wuce zakka ba a kansu sai idan ka ka saida su kuɗin wannan da ka aje to su ne za a lissafi a kai shi ma da ke cewa wala tajibu fi ghairiha zakka ba ta zama wajibi akan abinda ba waɗannan ba min alkhairi na daga dawakai wal bigari da alfadarai wal hamiri da jakuna wal raqiqi da bayi wala fil mutawallidi haka zakka ba ta zama wajibi a cikin abinda aka haifa min adhibai na daga tsakankanin bareyi wal ghanami da tibaki da awaki in aka samu barbara tsakanin su ma ƴaƴan su babu zakka akan su wa shurutu wujubiha sharadin wajibtuwar zakka an takuna nisaban ya zama to wannan zakka ta kai nisabi kamilan cikakke abinda ake so guda kaza ne to sai ya kai raƙumi hudu babu zakka a kansa akuya ko tumaki in su kai 40 ba babu zakka a kansa zamu zo mu gani a nan gaba milkan kamilan ya zama to ko mallaka ce cikakkiya haulan kamilan ya zama to kuma shekara ta kewayo cikakkiyar shekara in babu saura kwana uku ko hudu ko daya to ba ta zama wajibi akan ka ba ma'amaji isa'i tare da zawon mai karban tare da zawon mai karban zakka in kana in akwai a kasar in babu kuma kai sai ka tsoraci Allah ka huda a lokacin da yi ammal ibilu amma kaga shi rakumi fa fi kulli khamsin duk a yayin da rakumi ya kai guda biyar shatu sai a bada akuya guda ko tinkiya guda jaza'a tunturna wa hiya ma awfat sana ita ce wanda ta cika shekara guda wa dakhalat fi thaniya hatta shiga shekara ta biyu min ad-da'ani daga cikin tumaki in kana in akwai fil baladi in kana fil baladi da'anu idan ya zama to a wannan garin tumaki ne wal ma'azu da ainihin awaki sawa'un daidai da daidai to sai a bada tinkiya aw idza'anu aglab ko kuma a'a tumakin sun fi rinjaye a garin to sai a bada ainihin tinkiya amma idza kada al ma'az amma idan ya zamanto awaki ne aglaba suka fi yawan yawa da rinjaye a garin to fashatu minhu sai a bada akuya daga wannan raƙumi biyar idan ya kai ila tis'in haka za a bada raƙumi za a bada akuya daya ko tinkiya ɗaya ila tis'in hashe idan raƙuminka ya kai tara duka ɗaya ake badawa fa'iza balagat ashirin idan raƙuminka ya kai guda goma to fafi hasha ta ne to sai ka bada akuya biyu ko tinkiya biyu ila arba'ata ashara har raƙuminka ya kai goma sha biyar fa'iza balagat hamsata ashara idan raƙuminka ya kai goma sha biyar to fafi ha talatu shiyahin sai ka bada akuya uku ko tinkiya uku ila tis'ata ashara haka dai zaka yi ta bada uku har sai raquminka ya kai 19 da kana bada uku fa iza balagat 20 idan raquminka ya kai guda 20 fa fiha arba'u shiyahin to a irin wannan sai ka bada akuya guda hudu idan raquminka ya kai guda 20 kenan ila 24 zaka bada raqumi zaka bada akuya hudu ko tinki ko ko akuya hudu ko tinki ya hudu har ya kai ashirin fa'iza balagat hamsan wa ashirina amma a yayin da ya kai ashirin da biyar raƙuminka ashirin da biyar ila hamsin wa talatina har zuwa raƙuminka ya kai talatin da biyar tufafiha a irin wannan za ka ba da bintu makhadin diyar mai naƙuda baka ce ita ce wanda har an kusa mata an kusa yi mata ƙani ya ce wace ce diyar mai naƙuda wahiyallaci dakhalat fi sanati thaniya ita ce ‘yar ƙaramar taguwar da ta kai shekara biyu, ta shiga shekara ta biyu, fa'in lamta kun idan ba a samu ‘yar ƙaramar taguwa ba wanda a so tare an ɗauki juna biyu ana ƙoƙarin yi mata ƙane ko ƙanwa, to fa'in lamta kun lahu idan mai shi wannan ba ya da irin wannan a cikin garkensa, to fabin lahu ne sai a nemo ɗan wanda take shayar da nono, ɗan mai shayar da nono. sai ce shi ne wa huwa ma da khalafi sanatin thalita shi ne ɗan raƙumin da ya riga ya shiga shekara ta uku sai a ɗauka a bashi a yayin da ya kai raƙuma su kai 25 zuwa 35 khairu insha Allah idan gobe muka tsara sai mu ƙari babu insha Allah subhanahu ta'ala subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik